أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا bakwai da wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida mun sake haɗuwa a wannan masallaci wanda muke karatu a irin wannan lokaci muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya a kan aya ta ɗari da goma sha bakwai za mu tashi aya ta ɗari da mun tsaya aya ta ɗari da goma sha shida za mu tashi kan aya ta ɗari da goma sha bakwai insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya mu dace kafin nan za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam muna sallah ne sai alwala imam kare bayan ya gama karanta fatiha da kuma wasu ayoyi idan ya jawo mutum shin zai sake karanta fatiha da sura ne kai a kodai ma'ana kodai ma'ana kodai bai sake wa kenan in mutum liman ya jawo su karatu liman zai dora kawai in liman ya riga ya karanta fatiha shi kenan an karanta fatiha ai ya karanta fatiha lokacin da shi ne liman kuma lokacin yana da alwala amma in kuje ne ya fi da shi to za a tsora da mutum da ya tsaya in ma ya ci da wata tura ya yi aya biyu sai alwalan ta kare sai ya jawo mutum da suka ci da wata aya ta uku in ko ba ka da hakan gudun sai ka dangara inda kake don sai ka shirin da abin da ya tsawaka na ka shirin da abin da ya tsawaka naka yawa dama ya riga ta zama liman yanzu da shi ne liman sai ya kama wancan sura yanzu kuma kai ne liman sai ka koma wancan sura ko ba haka daga daga mutum ya hanku da rafa sai sun da tsari ba yawa illa ana wani tsari shi sai wani tsari mai kyau Allah ya tsare da sai tambaya ta gaban wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambayar ta yace malaman dan uwana ne ya saki matarsa lokaci daya kuma saki uku bayan wata bayan wata goma bayan wata goma sha daya sai ya yana son ya dawo da ita sai ya je ya tambayi wani malami shin zai iya dawo da ita bayan ciki uku lokaci guda sai malamin ya ce eh shin malam ya halatta ko kuma bai halatta ba to kai mai rata shi ne mai matar shi ya ciki uku shi ya je gurin malami ya tambaya sai kuma mai rata ta gurin wani malami ya tambaya ba kai ka auro ta ba shine ba kai ka take ta ba shine ba kai ka je gurin malami ba shine aka da abuna ya kamata ƴan uwa da iyaye da duk wani mutum ko aliyu ya san inda ya kamata ya tsaya a harkar aure yawa ma'auran guda biyun nan kar ka shiga tsakani in mutum ya zaɓi abin da ya zaɓa na saɓanin shari'a kowa yana jima biya ko ina ya san in malami yake masa ga abin da zai malamin ya faɗa ne saboda zai ɗau nauyin wannan abu a gaban Allah abin da yake haka ne in ba haka bane ya sani abin da yake ba haka ba in haka ne ya sani kuma shi ya zaɓi malamin da yake ganin zai je tambaya ya ji ya tambaya to kai kuma menene naka haka da wani alaƙa da wannan in kuma ka samu wani ƙarin ilimi sai ka ci kawai za ka masa bayani kai a ganin ka ga bayanin ilimi shi kenan in ya yi zai naka in bai zai naka wasu ba ka da wani alaƙa da wannan sannan kuma ba za ka zo ka ce matarsa a kake take shi kuma yana cewa matarsa ba a kake take ba yawa shi ya auro kuma aka tsara tsarin shari'a wanda yayi kaza ya saki mata wanda ya saki mata sau kaza kaza ne wanda yayi kaza kaza ne amma mutum biyu yake ido yayi abin da yake so haka da alaka da shi ko da miji ne da mata ba ruwanka da wannan amma malaman suna ta bayani suna faɗa abin da shari'a ta tanada wanda ya je aiki da abin da yake na gaskiya shi ya sani kuma ya rage nasa ya tsira in mutum bai aiki da wannan ba bai tsira ba amma abin da ya shafi miji da mata to in suka tsaya a kan kaza kai ba waliyin da ba ba wakilinsa ba ba ka da wani alaka waliyi da wakili ma in yi rida islahan yi wakili lahu bai da ma kullum su tsaya a kan abin da yake islahi abin da ya zama ba islahi ba su ba ba za su kari ga mata kaza ba ta ba ta abinci ya yi yawa a a kaza aljuba mutane ido lokacin da suke tafiya zaman aure ba ruwan ku da wannan kowa ya tsaya inda ya tsaya saboda haka kamar shi idan shi ya damu ba kai ka damu ba zai sake zuwa wurin wani malami ya sake jin wani abu ko kuma ya koma wurin wannan malamin in yana neman ƙarin bayani amma yanzu za ka damu da abu mai wallahu ta'ala a da wannan ka ƙara ka same shi shi zai ma bayanin masu da ke ya tambaya na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah bayan ya yi addu'a ya tambayar ta ita ce shin malami ne nake wa matana yadda wa matarsa kada ta fita sai ta ce sai ta fita yadda in ta fita a bakin aurenta bayan ya fita sai ta fita a jinta ta tafi to malam me ya hukuncin auren bai a tafiya me ya hukunta aure in har ka ta kuma to take nawa ne yanzu tambayar karshen ne shi ne kawai tambayar da aka mana ita ma kuma zama ka ƙara bincike bane da ka ƙari ba ko da ka ƙara bincikawa musamman ka ji masamar malikiya da muke biya nan ka ji mene ne matsayin da ka duba ko aka yi insha Allah ta'ala za ka ga bayani sai kawai ka yayi shi wannan kuwa ta assalamu alaikum wa rahmatullah mana Allah ya saka da alkhairi kuma yayi addu'a yace mana ina son ƙarin bayani akan yanayin da ya fi dacewa a lokacin da wani yake karanta alqur'ani ya halatta mutum yana bibiyan bakin mai karatu ko kafin wannan tambayar wacce tambayar da karbu ko wuce kafin wannan wata wanda ya fi masu sai ke tambayar ko fiti na wani in sasa ku a yawanci gaskiya a daina wasa da aure a daina wasa da sai yawa kuma sai ba abu ne wanda za a zo na ta magana da za su yi ba mutum kawai ya rubutu shi ke nan kawai ya ji wani kawai yanzu ya zauna ya kasa kunne ya ji abin da zai je shi kari matar da shi ko wakilan matar ko wariyar matar ya auka abin da ya auka lokacin da bai tuna komai ba bai tuna da tijan da suka yi tambayowa ba bai tuna da tijan da suka bayar ba bai tuna malaman da suka daura auren ba kawai shi ke nan yanzu kuma yana jira ya rike ko gindin jira sai wani matan da za ta zane shi ya ji jiro da kanza kuma yana jira a gaya masa a wani bai ba aure ba abun wasa bane don haka saki tabbatar da shi da rashin tabbatar da shi in dai mutum ya tsakaninsa da matarsa ya je ya samu waliyai da wakilai da malaman da suka daura auren za a yi bayani dalla dalla nan ne za ka ji ana tambayar ka kana ba da ansa ana gane matsayin abu a baka tura mana takarda kawai da magana mai jima irin wannan mu ba da ansa a wallahu ta'ala wannan yace za ta bibiyan bakin mai mai karatun alqur'ani eh za ta bibiya musamman mahiji wanda yake karanta alqur'ani in dai ba a sallah bane za ka iya lura da bakin sa kana bibiya za ka iya lura da bakin sa kana bibiya ka rinka lura da yadda yake kiran haruba wanda ya halatta sai ka rinka kwatantawa yana daga cikin amfani da zuwa alawan ma'ido yana karanta alqur'ani kana ganin yadda yake da bakin sa sai kai kokari ka kai bakin ka kai mai wannan ina cikin sai ku zai hadisan Allah ta'ala muna tasmini qira'at a lokacin muna qira'at azura qira'o'i uku sana rabi'a akwai wasu harufa da yake kowa a cikin akwai akwai harufan da ake ganin ya gaza wajen lafazi da su akwai daga cikin harufa sai da ya samu duba mazuri bayan ya mana cikin a sai ka koma kana duba mazuri kana kallon bakinka bayan ka kalli bakinka a aji lokacin da ya lafazi sannan ka zo ka kalli mazuji ka kalli bakin ka ka kira in ba kika ya yi irin yanda ya kamata to ka kira harafin da yi to in kana kallon mai da kika karanta alqur'ani za ka ga kana karuwa ka rinka kallon bakin da yayi ki to za ka ji kana abin da kike kokari kuma kai haka da bakin sai ka duba mazuji ka ga bakin da yayi kama da bakin ka lokacin da aka kira harafi kaza ko lokacin da ka karanta aya kaza to wannan akwai karuwa cikin haka insha Allah ta'ala da samun lada ya halatta amma a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin saukin ka zai iya fitowa ya shawata wani na kusa da kai ko malin mami kansa ko malin man sa ya juya maka bayan ba ka ganin bakin da kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mali unaga لا تفعلوا ما ينازع في القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يا أتي جاية لنسمع القرآن yana yi kisa mai suna bibiyar sa haka nan to sai ya hana a cikin sallah amma in dai a karatu a haka kamar yanzu yadda muke abu nan za ka iya kallon ana rama yana karanta alƙur'ani kana karuwa wannan ya halatta kuma insha Allah ta'ala akwai rana wannan mai zama mai da assalamu alaikum bayan ya yi addu'a shi ma yake tambayar sa ta farko ita ce malam ina hukuncin wanda ya yi sahur sai ya haɗe ƙwaya ƙwayar maye ne hukuncin azumin sa ta tuka baya baya wannan wannan akwai akwai abu da matsala me yake so ya ya cimma zai haɗe kwayar baye ko ma ba a ramadan ba Allah ya gode ma cin abinci ka ci abinci ka koshi amma ka ɗauko kwayar da za ta gudar da mutum ya ɗauko kwayar da za ta gudar da shi ya jefa cikinsa ya zama wani iri yau ya sha gobe ya sha jibi ya sha cikin ko ya ce ya bari ƙarshen ta sai sai hankali ya tafi inda ya saba sa ko ya ce ya bari musamman lokaci guda shikenan ya riga san matsala ka ganga mutum da kansa haka bai kamata wannan bai dace ba mutum ya rika irin wannan tambaya ma gaba daya maganar azumin ka maganar kwaye kwaye bayan su kwayar bayan kanta haramun ce ya yi amfani da haramun ne ta kwayar maye ko a lokacin sauri ko ba lokacin sauri za ka mun tsaya a iya kwayar maye hukuncin azumin da kuma zai gani amma a iya kwayar maye muke magana haramun ce kan kwayar maye ko a azumi ko ba azumi ba ko a sulu ko a buɗe baki ko a wani lokaci azumi ta kuma wallahu ta'ala ala tambaya ta gaba yace ina hukunci azumi wanda ya dau azumi ya bar sallah daya duka wannan yawanci tambayoyi ne wanda wani sai ba za ka yi mamaki ba saboda yawanci jama'a da suke zuwa a kawai da su ba ruwansu da zuwa masallaci ko tauraron tafsiri ko wa'azi sai a ramadan ya za su ce da su shafi an daure shi da hannu kawai sai ga wani gansu mu je ne nan ne mu mu sai nan ne a a ce ba mun masha Allah ana dan samun karuwa ta kankara to sai yi tambaya in yi kamar shi ka ji kai wannan tambaya da zaki take ko da ka ji sa mutum yana azumi kuma zai bar sallah shi wata kila bai san kuma bar sallah ma ba matsala ba wata kila shi kan banda a ramadan ma su da sallah koya ake karewa ko yanzu da azumi yake tambaya to sallah gaba ɗayan ta in an bar ta akwai haka yi a rayuwa yawa ko ba a azumi ba mutum ya bar sallah ba yi wanda shari'ar musulunci ta kansa ya bar sallah yanzu yana jin daɗi rayuwa akwai ƙazamin irinsa kai akwai tashin hankali a cikin mutum baya yi sallah ganawa da Allah mutum baya yi yanzu da wani sai gana kuma wataƙila ka samu rahamar Allah kullum muna zunubi amma a cikin yana barin sallah ta tsaye ko ba a cikin azumi ba ba magana azumi mu yake ba barin sallah da ka tambaya a ce ba magana barin sallah a azumi sai mu samu sallar da zai tukuna zuwa mu zo ta kan azumi ba ya kamun salati ake ka daina barin sallah bai kamata ba Allah ya samu dace wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bayan yayi addu'a yace malam ina tambaya a ina buƙatar amin bayani akan abin da ne akan wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yawanci ko ma duka in zai yi bayani in zai bayani a gaban jama'a da yawanci da wannan ke buɗe addu'a ayi ke buɗe bayani inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina har zuwa ƙarshe sai sai fa inna kullu bid'atin fa inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar to abu da ka kago shi aka dingina da addini ba da zamanin samun lada ba ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba samun alqur'ani ba ya zama bidiya to wannan ya zama ba kilowa akai sabon abu ne wanda baya cikin addini da kilowa ko da ana ganin yana da kyau bai zama yana da kyau to da an kirkiro shi ne kyawu shine yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to kuma in mutum ya yi yayi bata ko duk bata in ji manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam wuta za ta mana dubbata tana kai mutum ne zuwa ga wuta za ka bai za ta mutum ne wannan kuma shi ne ma'anar sa sannan da zai ne ne hukuncin ne ne hukuncin wanda yake zuwa wurin mace koyon karatun boko idan ba namiji wanda ya iya ya halatta gare kai ko da akwai namiji akwai manya-manyan malamai imam malik rahimahullahu ta'ala in kana cikin da malaman sa za ka samu akwai mata a cikin malaman imam malik wanda ya je ya dauka karatu a gurin sun kace karatun boko me boko ka tsaya kawai a iya karatu domin boko wani abu ne da aka jingina shi da karatu lokacin da wani dalili ya sa haka sai wanda ke cewa karatun boko boko dan makarantar boko ga karatu ne ba sallah sai yawan zagin malam me yasa haka saboda hanyar da karatun boko ya dowa iyayenmu da ke rayuwa ana an yammatar da shi wannan ilimi din aka zo da shi ta hanyar yada addinin kiriyanci da kuma yada shi boko ne dan jifa jifa haka dan ka karanta abuna eh menene history of education na professor Fatima za ka samu bayani sosai akan wannan da history of education na professor Fatima za ka samu bayani sosai kawai ma professor Fatima shi ma na jami'ar Bayero shi ma na da wani rubutu wanda yake da alaka da wannan saboda haka ita karanta wannan za ka ga sai da yanzu har ya zama ayyuka mata karatu ne to in ka ce mana karatu ne yayin kuncin koyon karatu a gurin da ce duk ɗaya ne me ya hukunci koyon karatun alkur'ani a gurin da ce me ya hukunci koyon karatun sana'a a gurin da ce me ya hukunci yin fatawa a gurin da duk wannan sun shiga ciki hukuncin sa shine ya halatta in an yi hali da shari'a ta tanada mace ta zama ta tsari tsarin musulunci kai ma ta zama ta tsari tsarin musulunci kana kallon karatun ka kana koyon karatu yawwa wallahu ta'ala alam ba sai na karin bayani ba da duk kun gane bayani saboda haka sauran tambayoyi na insha Allah ta'ala sai Allah ya sa muna rayu gobe dan abu na Allah إن شاء الله تعالى لا نقول ولا كراتو كما يجا أتكابا أتكون سورة الأنعام كما يجا سوريان يبان إنتا آية تجيب الزوم الشاشدة لا نشاهد آية تجيب الزوم الشاشدة الله سبحانه وتعالى يقوم بذلك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
Allah subhanahu wa ta'ala a bayanan baya gaba daya da suke nuna a magayar Allah abu da bi hakaman har zuwa wa inhum illa yaqusu sai Allah ya ce inna rabbaka huwa a'lam man yadillu an sabili Allah shine wanda ya san wanda yake bata daga tafarkin sa wanda ya zabi bata Allah ya san sau da yawa wanda ya zabi bata shi ma ya tantance cewa bata yake to ko da ya kuyi lokacin da yake matar ya kuyi daga gidan mutane to Allah ya sani kuma Allah yana da inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili sannan wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah kuma shine wanda ya san waɗanda suke ababen shiryatarwa wanda zai zaɓi shirya sai Allah ya ƙara masa shirya ya ƙara masa ƙarfin gwiwa a kan shirya ya zaɓi zuwa masallaci karatun alƙur'ani sauran abubuwa na tafi salloli sai Allah ya ƙara masa ƙarfi zuwa sai yana ƙara sha'awar abu kuma yana ƙara ƙoƙari akan Allah wanda ya zaɓi masa sai da mantu bata ce damuwarsa kuma Allah ya san yana cikin bata Allah ya kiyaye Allah ce fakulu mimma zikra sunullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin wannan wani hukunci ne na cin yanka na dabba idan an yanka wato nama idan an yanka Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai sun ce dalilin saukar wannan ayoyi shine yahudu da nasara sun kasance suna zargin musulmai suka ce in kun yanka ku sai mutu to ya Allah zai yanka kuma ku jiwa wa in dabba ta faɗi ta mutu wa yankar Allah ne wai kace ta Allah ne saboda haka yankan Allah ne to ya za ku zo kuna cin yankan ku amma ba ku cin yankan Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayu sannan suka ce me yasa ake kyaman yankan su musulmai ce kyaman yankan su to duk da Allah subhanahu wataala ya bayani da yake da me za a ci ya za a ci ko ya ake yanka Allah subhanahu wataala ce fakulu mimma zikrullahi alayhi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa lokacin yankawa in aka ambaci sunan Allah a kan dabba lokacin da za a yanka ta to ku ci in kuntum bi ayati mu'minin in da kun kasance kuna masu imani da ayoyin Allah a ce bismillah a yanka yana daga cikin launin imani ka ce ba za ka ci ba Allah subhanahu wataala da ya zo cewa min ma zikira da ya ce min ma zakartum ismallahi alayhi da ya ce ku ci daga abin da kuka ambaci sunan Allah a kansa ba a min ma zikira daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa daga musulmi in ya ce bismillah ya yanka dabba bisa sharuɗan yanka za a ci wannan dabba ne amma sai dai in wannan musulmi ya yi rija ya bar addinin musulunci aka ce masa abu kaza ko ya halarta haram ko kuma yake ganin wani abu na wajibi shi ba wajibi bane a gurin sa ko kuma ya bar wani abu na rukunin musulunci yake ba zai aikata ba yana mai jayayya da haka kuma lafiyar da karo ba ta zuwa to wannan ko ya ce bismillah ya yanka ba za ta ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce fakuru mimma zikrullahi alayhi ababen da mutane amma inda ahlus kitab ne ahlus kitab ya ce bismillah ne dan kaza kai in ya ce bismillah ba ma ahlus kitab yayyanka malamai sun yi sabani shin ahlus kitab sun yayyanka za a ci ko kuma ba za a ci ba shine abin da ya tabbata a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane sun yi sun tambaya Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mukan je wani gari gari ne waɗanda sabin musulunta sai su kawo mana dama to ba mu sani ba sun san yaya ake yin yanka muna kokonton sun yi bismillah da za su yanka kuma su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutu fakulu farkuru antum wa kulu ko fasammu sallallahu antum wa kulu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku ku ce bismillah ko ku ce wannan bismillah ne kuma ya yanka ya zama fada bismillah da ba fada ba wajen yanka to ashe ahlul kitab in sun kawo mutum nama to zai iya ci amma zai ce bismillah haka nan ya zo wani gari kawai misali mata su ne ya zo wani gari sai ga abinci zai saya ko aka kawo da kuma nama a kan abinci to bai san an ce bismillah ko ba ce bismillah ba in duk mutanen gari musulmai ne to ba sai ya tambaya ba an ce bismillah ko ba ce bismillah ba wannan ba in ya fi yayi in duk mutanen gari musulmi ne suka kawo abinci da nama kawai da su sai dai bismillah na cin abinci amma ba bismillah na cin yanka nama ba saboda mutanen da musulmai ne kamar yadda in ga zuwa imam al-khalil abu na abu kasafinsa yake cewa da za ka zo kana wucewa sai a watsa ruwa daga sama za ka tafi masallaci ka yi alwala ka sa tuwabi kana tafiya masallaci sai ka watsa ruwa daga sama sai ya jika ta wannan ruwan za ta daidai sallah ruwa ya jika ta ko kuma za ta tsuguri ruwan ne ta tsari tunda ba ka sani ba to yin anguwar ta musulmai ne duk benayen gaba daya gidaje ne na musulmai sai aka watsu in dai ba shi ne yake ma ruwan na jisa ne ba to da shi kansa yana da sanin cewa ba a alwala da jisa a ba a sallah da tufa mai najasa kuma ya zubo mata najasa to in dai watsowa aka yi za ka dauka kawai ba najasa ba ce in dai gidajen musulmai ne za ka nan yanka in dai anguwan musulmai ne ko garin musulmai ne a samu abinci da nama ko da kake jikin dai da cin abinci ne amma in gari ne wanda baka san musulmai ne ko ba musulmai ba sai ga abinci da nama ko za ka saya ko an kawo to nan kana kokonto sai ka ce bismillah da niyyar yankawa ce da shi sai ka bismillah ne shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ku ambaci sunan Allah in ku ci abinci ka samu kanka in kuma ka ba kana tare da yunwa ko ba ka wani za inda za ka kaje sai wannan za ka yi haka amma idan misali musulmi ne dan uwanka wanda ya yi imani da kalmar shahada yadda bismillah ya yanka ba ya yi rija ba ba murtaji ba sai dai suna da bambancin fahimta da shi ko ra'ayi ai da suke gudanar da tsare-tsaren kuna addinin musulunci wannan ba za ka tuni yankansa ba yadda bismillah ya yanka sai to da yawan ga ana tuhuman yanka idan an san man da yanka saboda kawai an san wani amma ya ga wani guri ko na taro ko wani abu za ga an kawo wasu abubuwa a cikin yan rubutun nan take away an kawo su a cikin wannan kusurin kan kowa sai ya ga shi yana aikawa amma in an san wanda ya yanka don an dan san kurwarsa to sai a daina kurar da shi ana cewa waye ya yanka sai mutum ga ya hafi yana shan ko wani ruwa ko wani abu makamancin haka to Allah ya ce fa kulu mimma zikratumullahi alayhi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa sai ce in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance kuna masu imani da ayoyin Allah anan su malamin ta ce wanda duk aka yi illa aka yanka aka kawo masa bai ci ba ana tuhumar imaninsa to da Allah ya ce in kuntum bi ayatihi amma in ka san cewa wani ya yi rija ko yana halarta haram ko yana kaza wasu abubuwa da ke tabbatar da rija shi kan koya ce bismillah ya yanka wannan maraji ba wani shi ne fatawan ko da ce limba a yi wannan ta'ala ya tabbatar da wannan za ku ce a kan wannan abin da ake bukata shi ne basmala sannan fuskantar da dabbar da za a yanka din ko tsuntsun da za a yanka din alƙilla tana tabbata yankan ya yi kamar yadda ya kamata yanke jijiyoyi biyu da gefe da gefe musamman a tsuntsaye yana da wahala musamman irin su kaza za ga wani yana yanka kaza kamar yadda yake yanka rago akwai bambanci in mutum ya yanka kaza kamar yadda ya yanka rago ki ba ba ta yanzu ba kaza in mutum yana yanka ta dole sai ya yi haka da wuka ta zo har sai da nan a nan jijiyar take makale ismiya a yanke ta sannan sai ya yi haka da wuka ta sunce a ƙasa a can gefen haguma jijiyar take kwance wato a gefen hagu inda aka kwantar da kazan lokacin da ake kwantar da ita alƙibla to can ƙasa ya ɗan jijiya ne kenan nan sama ba akwai ɗan jijiya in ba ka kwantar da wukan sama ba ba zai yanke wannan jijiyar ba bayan ka kwantar ba ka ajiye hannunka ba sai ka sake tafiya da shi ka kuntar da shi ƙasa zai yanke wannan jijiyar ka san waiwayo kayan da suke yankawa ka gani jijiyoyi biyu nan yana yin kalan da rabin ya yi ƙasa rabin ya yi sama nan ma rabin ya yi ƙasa rabin ya yi sama amma shi mafi yankan rabo kawai tsakiyar shi da ba yi da wannan jijiyoyi biyu da ake yankewa ba bukatar a yanki shi da mutuwa shi ne kan jirna shi tsakiya shi ke nan yayin sai dai ka sani cewa kar mu ce zai yankan ko tsoro ko wani abu yanka ne wanda sai kun kunnen rago nan ake yanka lokacin da ka kwantar da rago sai ki bincike kun kunnen sa a wuyanka to nan ne gurin da ya kamata ka yanka in kai kasa da nan za ka wuyan kai wani dole haka nan za ka kawo ala wajen yanka amma in ka bincike kun kunnen sa kana fatawa kawai in yanka ne shi ke da kawai da goyayen ba sai kai haka da wuka ba ba sai kai haka da wuka ba amma in ka gane sai kai haka da wuka sai kai haka da wuka in ba haka ba sai kiyam kawai sai ka ba kai kaje da yake wata yanku ba in an ci an ciyan kanka saboda ya kamata a san wannan da yawa mutane suna yanka in dai ka gane ka da kuskure da yawa in yanka gaskiya yawa akwai kuskure da yawa in yanka kuma kar ka tsanan ka kai guduwi wajen tutuwa da daga rukan sama ka je haka yanke kayan zaren kuma yawa sai ka san wannan sai mutum ya tawo daga jami'a sai yana cikin tunanin abu nan amma ko yanka da ya ba a dan jami'a da iya yanka ba sai dai ci kawai bai ba to da ka kuma ma da Allah ya alai in an yi bismillah aka yanka shi ke sannan za ku ce in dai kun kasance kun imani da ayoyin Allah na'am
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
Allah subhanahu wa ta'ala da yake a ci daga abun da aka ambaci sunan Allah a kai sai ke mamaki wa ma lakum alla tasulu mimma zikratumullahi alayhi me zai sa me ya same ku ba za ku ci abun da aka ambaci sunan Allah a kansa ba yanzu a ce bismillahi aliyanka ku ta kuna ku fanta ku ce ba za ku ci ba don wata kila wani tunani abun da za ka gane cewa wani tunani ne ba na Allah ba shi ne akan samu dama wani lokaci sai ka ga an haɗu wata haɗuwa an dawo kuma ana ci a sake rabuwa a dawo ba a ci to da da aka haɗu me ya halatta a ci da aka rabu ne ya haramta a ci sura ta su abin da mutum zai ya tabbata ayoyin alkur'ani nan kare tsallake biyan da kai da son Allah subhanahu wata'ala in ya wuce yadda aka mata a so Allah sai fada halaka son Allah bisa tsari son addini bisa tsari kar kuma kyaman wani ya hana ka yin addini yadda Allah ya yi kar kuma son wani ya hana ka yin addini yadda Allah ya yi a'a son wani in ya dace da yin Allah shi ke nan ai dai kana tsabar son ka kuma ka ji da Islam da jin Allah da kara Allah ta ji kawai kana kin sa kar ya sa kinsa da kyamansa ka kasa yin abun da Allah ya ce ayi ko kuma ka kasa karban maganarsa don ta fito daga bakinsa alhali maganar kuma gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da abokin zaben da yake kenan amma da kenan yayi gaskiya Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu kenan yana zuwa ya dauke masa dibino kullun ya je dibinon sa dan tasin sa sai ya ga yaro sai kai me yake faruwa ne kazo su zaba a kan imani ne da cikakken imani sai sai bari ya gani da ya zo sai ga wani hannu yana shigowa zai ga wani jimina sai dan ya hannu kaga mu ne muka ga hannu yanzu ga hannu ga tsakiyar masallacin nan wa zai riga shi gani ba sani ba to shi sai dan ya hannu sai dan ya hannu sai ce wane ne sai ce shi ne yawa shi shi dani halittar aljanu da ma haka guje ce eh haka halittar guje ne yake kwarai kuwa sai to me za ka yin wani abu ne shi ne a lokacin har yake gaya masa cewa mu abin da yake iya ba da kariya daga mu shine ayatul kursi zan gaya masa wani abu in ka take ni saboda da ya rike shi kan ya tafi zan gaya maka wani abu in ka sake daga cikin abin da Allah ya saukar muku shine karanta ayatul kursi yana ta ba da kariya da shi shine Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya shi duk da riwaya suna nuna ya sake dawowa ya sake kama ya abuna yadda ya kama da sallallahu alaihi wasallam yadda ya rasulullah ga abin da ya faru tsakanina da shi nan kuma ga abin da ya gaya mu kanin sallar sai ce sadaka wannan yayi gaskiya wa huwa kadu amma shi maka yake amma dai anan yayi gaskiya to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi da to kowa ne yayi magana in gaskiya ya faɗa sai ka kauda ra'ayin ka yadda cewa gaskiya ce amma in ba gaskiya ki faɗa ba kuma ko da na ta ne ya kamata ka san cewa kai Allah ne damuwarka anan yayi kuskure bai faɗi gaskiya ba sai abin magana ta amma su da yawa za ka ga wani yana faɗin magana da ba gaskiya ba amma an yi dukufa an rike magana da ta saba da aƙidar musulunci ta saba da aƙidar manzanni da annabawa da sahabbai da duk kowa da kowa amma saboda wani ne ya faɗa ko bai ayi a bawa su wani haushi ayi kaza ayi kaza sai ga ayi rike magana ta ba tare da lissafin ga abu da Allah ya faɗa ba wannan ba aƙidi ne da kawai shi ne musulmi wai na ba Allah yana cewa a cikin abu da aka abu sunan Allah aka yanka ta abu sunan Allah an yanka shi kenan take idan kuma mutum murtaddi ne su suka gaya masa da dalili ya yi rija domin tabbatar da rija akan mutum akwai dalilai yana jayayya da abin da ilimi yawa ba kawai daga mutum ya yi motsi kawai sai ya zama ya yi rija ba a ya tabbatar cewa wani ya yi rija ba karamin hatsari bane in tabbata ya yi rija ba kalmar kafirci yawanci ta zagaya ta samun zuwa kafin bane tana komawa inda aka fito da ita ne ya kamata a lura da wani ba daga Allah ke cewa wa ma nakum da ya same ku Allah ta kulu min ma bi rasulullahi alaihi ba za ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ba wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali Allah ya bayyana muku dake dake abin da ya haramta muku abin da aka haramta addam wa lahmal khinzi almaita kai da Allah ya haramta Allah ya haramta kuma illa amma wa'annan الجمل مسفوحا كده كما يقول الانعام تبين kamar da zamu ga ayoyin da insha Allah ta'ala Allah ya haramta wa'annan domin addabin ba akwai wanda ya halatta ko misali alkabi to abuna hanta kare ka dauke da jini kamar jini jini da yake kan nama in kare ka samu koma mutum yana kan nama ya tsayar maka yana yin kawai kan gaya kamar kan jini jini a jiki wannan ya halatta domin ba jamal masfuhan bane haka nan kana tura abu kaza kaga wani sani mutum baya shi abun ya gama gasuwa saboda yana so yi suna ba to yana ci jini jini ya zuwa a bakin da to ya hana ne sai ka hana kawai ba da masu sun albani amma an yanka dabba jini yana zuwa wannan haramun ne ba za a ci shi ba to duk abin da aka ambaci sunan Allah akan ka duba hatta yankan ahlul kitab Allah ta annama kullu lakum at-tayyibat وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم هذا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم الذبائح اهل الكتاب ذات ذات ذات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اما sun ambaci sunan Allah ko wasu ambaci sunan Allah ba tunda an ce za a ci to sai ku ambaci sunan Allah ko ku ce bismillah da niyyar yankawa sai ku in dai ba sun yi shi don girmama gumaka ko girmama wata rana ta ayatul jahiliya ba idan sun yi ne don girmama wata rana ta ayatul jahiliya ta idin jahiliya wanda musulunci bai yarda da shi ba wannan kuma ko limamin ne ya yanka wa wannan wanda ya yi alul kafir aka kira liman ya yanka a wannan ranar shi ko ba za su ba haramun ne don ya zama ma'u jinda da gairi lafi ko ma'u jinda da gairi lafi ka zo nan ko musulmi limani ne yake bismillah ya yanka wannan ba za a ci ba don haka dole a san irin wa'ina abubuwa sai dai in wani abu ne wasu malamai lura da hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma ta tambaya kamar misali in cikin gauri ko wani abu wanda ba nama ba ba yanka ba wasu malamai sun jini sun kafa hujja cewa eh ya za a iya ci wanda aka yi ta irin ranakun irin ahlul sham wasu malamai suka ce hatta wannan ma ba za a ci ba duk da za ka ji malamai musamman na baya bayan nan suna tsawaita bayanai akan irin wani abubuwa amma al akmal shine kawai ka bari baka ci ba don ba ka da wani kokon to ba ka da tunani a a na ci yanzu ya za a yi to ba zan sake ci ba ko kuma zan ci ko kuma wani a amma za ka ji malamai na baya bayan nan suna bayanai masu tsayi wanda suna cewa za a ce masa ba za a ci ba na ranar kaza amma duk abin da kaga an yawai ta faɗin wannan abubuwan to in ka huta shine kawai ka fata tunda ba zai hana ka rayuwa ba ba zai kara ba komai a rayuwa ba ba zai komai ba da zaran dama abin ya zama akwai wani abu ne na nau'in kaza sai ka ji hankalinka ya je gure to kau da hankalinka daga gure ka bar abin da kawai ake da irin wa'annan abubuwa sai dai ba za ka yi dogon baki kuma akai ba ma'ana ba za ka rike fage ɗaya kai ta zafi a kanka ba in akwai dalilai na tafiyar abin da take matafiyar wasu malamai suna da dalilai ingantattu cewa za a ci to kar in ka dau dalilan waɗanda suka ce ba za a ci ba kai ta zafi akan waɗancan to da suna da dalilai wanda ba sa da dalilai duk abin da akwai dalilai ingantattu to in kai ne ɗaya to kar kai zafi akan ɗaya saboda ba mamaki su suka fi ka dacewa a wurin Allah to da suna da dalili kai ma kana da dalili in dai akwai dalilai biyu wanda kai karo da suna to kai jam'i mana jam'i ya gagara tarbihi ya gagara to kana iya daukar ɗaya kawai da take wannan ka dauka ba tare da zafi kuma akan ɗaya bangaren ba kuma kawai da su ake cikin irin wannan abubuwa kawai da suriya suna koya wa mutane ladabi da yadda za a rayu da al'umma ba tare da zafin rai da zafin kaushin magana akan wani mutum wanda yake da hujja akan wannan wani zai ga ana neman kafin da mutum akan abin da yana da hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin abu ko kuma shi ya rika ganin duk wani mutum wanda baya yin abun kamar sallar ka bata yi ba ko kuma wani abun da ibada da yi ba alhali manyan manyan sahabbai da suke dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi abun ba ko kuma sun rawaito hadisai ba su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu irin wannan ya kamata komai ka tsaya daidai da yake ba tare da zulumi ka wuce gona da shi ko kuma a ka tsaya kana jin cewa a kaza ba komai ya zama to dai Allah shine manufarka kuma ka yi wa ka sama wa kowa mafita wani shi abin da imamu abu hanifa rahimu allahu ta'ala yake faɗa duk abin da za ka yi samar wa musulmai mafita ka dai mafitar ta gagara wani kaza kaza kaza kaza ka ce a anya wani kuwa ban ba ka ne ko gudu kaza ne yasa yake ba shi kenan ka yi kokarin samar masa mafita to ka tsira amma wani kaza kaza kaza ka ce yawa Kuma ne na da alama ai a kaza ma ba ku san ba kaza ba bari ke sai ka kara kawo labarin kalabta a kai baka samar masa mafita ba sannan ka ƙara zunubi wa kanka jinka zunubi ne abin da ka faɗa ma zunubi ne za ta yi ma a yi misali a ɗaya biya zumomin ka gaba ɗaya ba mutum Allah ya don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa a ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akai kuma ya tuni mutane me yasa ba sa cin abin da aka ambaci sunan Allah akai wasu malaman suka ce yana tuhuman ahlul kitab ne ya su ahlul kitab ne ko suke cin a suke cin cin abin da aka ambaci sunan Allah akan ko kuma musulmai yaya musulmai ba za su ci abin da aka ambaci sunan Allah akai ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali ya fassala muku ya yi bayani dalla dalla abin da ya haramta muku illa mafsuhikum ilayhi sai in abun da yana daga cikin abin da Allah yake kar a ci amma sai gashi nan bai- wato bukata ta ta tsanani ta kai ku gashi to nan da za ku yi zaɓu bukata ta tsanani ta kai ku gashi misali almaita misali mace ce mutum yana tafiya a jeji ba abinci ga yunwa ta kai yunwa malamai suka ce sai an yunwan ta kai matsayin da in dai ya wuce gurin ba zai iya rayuwa ba a ganin sa to sai ga musa nan to sai yanka ya gasa ko kuma ya cikin nema ya ce shi kana kawai sai ya cika cikin sa malamai suka ce sai cika ciki gaba ɗaya wasu suka ce a'a sai da shi ya dan kai shi sai dawo da zai iya matsawa gaba wasu suka ce ba maganar kujiri wasu suka ce a in yana ganin ba zai sake samu abinci ba kuma yana da nisan jeji a gabansa irin inda ya baro to zai iya dan gujiri amma da zarin ya fita daga wannan matsalar sai ya zubar da gudai ko ya binne shi wannan kaga amma wanda ya kasance fi mahmasati wanda ya kasance fi mahmasati ba ce fi ju'in ba akwai bambanci tsakanin ju'ur da mahmasa ai daga jin kalmar kasa akwai bambanci mahmasati hurufun ila nawa ne mas maso kaga sadu aka sa su a tsakani da tsakani sai da in za ka kira kalmar sai an gane su ka kira sai ka kiya in ba alarmomi su sai ba su cikin da su yi sai mas masati daga ji ka san cewa maganar Allah ya kamba mata kamar yadda yace wa hum yasqarihuna fiha wa hum yasqarihuna fiha sai ce wa hum yabquna fiha ba sai ce wa hum yasqarihuna fiha ta hurufin ila nawa don ka san kukan san wuta ba kuka bane inda ake wa hum yabquna ne to kuka ne ne ba a ba wani ne kuka bane a wa hum yasqarihuna fiha wani irin kuka ne sai su inda kai za su yi wannan kuka sai za ka yi sifar kalmar daban kana cikin sama kukan ma kawai daga shi kasan kukan bala'i kamar fadam jama alaihi fadam jama alaihi ko ba wata ba kaza fadam jama alaihi to alqur'ani wani kai yana magana yana gaya ma kika ji kalmar sai da kanka ka san cewa bai magana Zaka mahmafa wanda yunwa ya fi yunwa ya fara faduwa saboda yunwa to wani zai ci shi a ba ce su ba dole da karko da karan biyu ma ka hau ina mu da nan a Allah ya yi lura da wani au mun kai karfin aya ba wa karfin sala da kuma harama alaikum illa ma qultum ilay wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yawa daga cikin mutane da yudilluna bi ahwa'i suna bata suna batarwa kawai saboda son zuciyarsu bi ghairi ilm ba da ilimi ba cewa cikin wallahi jin son zuciya ya sa mun bata mun bata in mutum ya zo ya zazzaga magana in ka je ka buɗe littafi sai ka ji kana jin tsoro ka ji abin da wani yake ga abin da littafi yake faɗa ga abin da alqur'ani yake faɗa ga abin da ayoyi yake faɗa ga abin da malaman tafsiri suka faɗa ga abin da hadisai suke faɗa ga abin da masu sharhin hadisin suka faɗa shi ko da abin da ya faɗa daga da yawa daga cikin mutane suna ƙasa suna batarwa don son zuciya da gairi ilimi abin da ake so gare mu shine kar mu son zuciya duk abin da zamu yi tsaya akan gaskiya in baka samu ba ka tabbata baka sani ba kuma kar ka faɗa abin da baka sani wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu cikin manyan manyan kabairai da Allah ya jira karshen da zai ce wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu kar ku yadda ku faɗa abin da baku sani ba da Allah in kana maganar addini ka tabbata abin da ka sani kake mana kowa kare zama musu ya kan addini sai ga kawai kowa wannan gogarin addini sai za ka wayi gari zamanin mu ya zama zamanin ayyana musulunci ta kwata ila sha in musulmi yana tafiya wanda ba musulmi ba in ya gaci kaucewa yake a hanya yanzu ba wanda ba musulmi ba mace ma wacce take tafiya ilara in ta ganka kawai alarar ta lafiya ta wuce kana matsayin limami ko malami ko alaran ma saboda ne an zubar da mutuncin al'amarin addini ana ta magana ba tare da ilimi ba wasu sun ji kuma wai aikin sa addini shine gaya wa mutane yadda in an yi auren yarinya ga yadda za ka yi wa mijinta shi suke yadawa a cikin a cikin a cikin duniya wai kuma wasu yake addini ne kowa kawai an hama kan addini sai ga mutum ya saba da rawar da kudin na addini a je can wancan taron da shi a je can taron wancan da shi shi ke kawai gobe sai ka same shi ya ɗaukar da da jalasu da yana dole sai ya sake wai a yada wa mutane shi ma da yake zai karanta da mutane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta da mutane ba shi yanzu yana karantarwa ka ji muryar mai tafi da kanta wai tana gaya wa mutane yadda in kina so in laki taba kaza din mijinki to nan sai zama kaza in kin taba kaza din sa wannan shine wai wai zai kawo zai kawo zaman auren lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan ba bai taba yin wannan ba mata masu kan baya akan al'ada ma wani ta yi shi ne ɗan sako saboda kunya mace ta yi mafarki ta kasa zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye ta ce in mutum ne in mace ta yi mafarki ta ga alamar wani abu ruwa ya fito mata ita ma akwai wanka a kanta ta ce ta kasa tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunya amma yau wai mace tana ga mata kuma ana yawo da abu a cikin waya yan mata suna ji wanda ba su da aure ƴaƴan musulmai samari suna ji wanda ba su da aure ƴaƴan musulmai tana faɗin wasu abubuwa miyagun abubuwa wai aikin addini ta ne wai don a gyara aure wai mutane ba san aure bane ai ba san irin wannan abubuwa bane baban ta kuma yayi wa mama ta kai ta wannan lalacewa saboda haka kowa kawai sai rundi abu ne kafin wani ma ya zama abu ne da addini ka duba annabi sallallahu ka duba alqur'ani gaba daya in ka duba alqur'ani gaba daya kaga duk inda kalmar haduwar miji da mata yazo ko al'auran miji da mata ka duba Allah baya kiran gure hakayawa Allah yake mahalicin mu ba wanda ya hal ba magana ya halitta ne Allah shi ne mahalicin mu wanda ya gida ma ya fada amma ka duba hakayawa yake ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. في وين وين اقول. سابقا gansu da yawa a cikin alqur'ani Allah yana kakayawa. annabi sallallahu alaihi wasallam yana sake bayanai ne kafin al'aura ko wani abu amma sai ga wasu sun suna fito da mutum gani na tayar da hankalin matasa da ba su da mata ko ƴan mata da ba su da aure ba su da maza don a samu lalacewa a duniya yanzu in yarinya take bari da taba a jikinta irin wannan abun da mata take tabawa ita ta kula farko ta taba a jikinta wato na kafin da ya taba wata ko wani yadda ba zai taba na wata yarinya da yake ganin suna shiri da ita ya ce wai a gaya wai wai wai ne za ta yawo wai wai har yanzu akwai gurin da za a je a dinga a akwai wata wanda za ta yi Allah ya bar mutane da gari da dabba sai da kamace dabba ya san yadda yake yi ya san sai ita to ai yaya dabba mutum da yake kula aka yi masa gari da na halitta ki zo da masa dabba ma ya sai da ke bawa abin nan kamacin sa ya san wacce kamace ce in ya ga kamace dabba ya san yadda sha'awar suke motsa mutum ne za su fara mutum yadda za a banda iskanci da lalacewa wai kuma wai ana fashewa da shi kowa to yace zo ɗan kazar kazar ɗinka kaza kaza wai zai yi zuwa wani abu shi da wai wai kowa ta zo mana in ti darul aqala min alamati sa'a ya da labarai da rubuce rubuce kowa to yace zo wai shi ma ya marubuci ne ya ɗau kaza ya yi lissafi wannan ma ya rubuta kaza wannan ga fanfula wannan ne ne ba ina kuce na abubuwan bane amma ku sani cewa alamomin tashin alkiyama ne manya-manyan a'imma da suka rubuta rubutu a addinin musulunci imamu bukari in ya jino hadisi tsakiyar bacci yake sai farka sai ya tashi sai ya alwala ya yi sallah ya roƙi Allah ya yi istikara sai fitar da wani hadisi kafin ya fitar da shi littafi sai ya yi aiki da hadisin sa ya rubuta saboda ya ce yana jin tsoron ya fitar littafi Allah ya ɗauransa wani ya karanta ya aiki da shi shi kuma ya fitar da hadisin manzon Allah bai yi aiki da shi ba sai mutane sun zo kuma kawai kuma kaza kaza da gudan kaza kaza ya kamata mu yi da hankali wannan wa inna kaseera da yuzilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm mutane cewa suna bata suna batarwa bi ahwa'ihim saboda son zuciyar su bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce inna rabbaka lalle Allah mahalicinka huwa a'lamu bil mursalin ya san yan ta'adda in kana neman yan ta'adda samu dan kuka cikin addini suna faɗin abu ba tare da ilimi ba wannan shine karewan ta'addanci kowa ya ce shi ma shine dole ne kuma da mika ba ya ci ba shi ba ya yi ilimi ya karanta da mutane kai ta karatu mana dole ne aikin da in wani yayi shi ta na kawai ya wadatar in kuma kan sai ka yi bayani a gaban Allah da mai ya ce ba dole dole sai ka dawo ka rike cin wasu abubuwa wani ma sai ya koya kansa a daki ya yi abu a cikin waya yana rabu da shi kaɗansa ya zo ya baya wai a sa kuma harka ta lalacewa bai ji wannan a- da fakewa da sunan addini amma duk wani abu a masa kashi addinin musulunci wannan ya sanya mutanen da ba su san addinin musulunci ba suka kasa fahimta addinin musulunci sun dauka addinin musulunci addini ne wanda ya shafi burutu soki burutu da wasa da wani abubuwa ba ba cewa da tsari sun dauka ba shi da tsari alhalin malamai magabata masana addinin Allah masu tsoron Allah sun tsara addinin musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun zo kawai muna tafi shi gudu kowa wai yayi barci an san shi sanin ka sanin sanin ka shine samun dacewa gurin Allah taruwa shine dacewa gurin Allah dole ba shi bane sai in Allah ya dace da sai kuma ya yi sarki aiki da shi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala yana cewa da na san ga sallah ta guda ɗaya da na yi fat da na yi musa duniya duk gaba ɗaya ta ta ta ishe saboda inna wa taqabbalu Allahu min al-muttaqin kaga fa Abdullahi bin Mas'ud wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jika jika da kuke gani dan siriri kuna dariya sahabbai kun gani siriri ne kafa gonsa kuna dariya to kuna dariya wannan dan diga diga da kuke gani ranar tashi a kiyama wajen wurgawa akan sirati ya ci nauyin dutse da buɗe ku yake cewa man arada an yaqra al-qur'ana rafadan kama unzil falyaqrahu ala qira'ati ibn abd amma yana cewa in ya san an karbi sallan guda kuma yana cewa man kana minkum musannan falyasanni bi man kalima wanda duk yake so yayi koyi a cikin ku yana gwamna a Kuba ya zo shi ce musu man kana minkum musannan falyasanni bi man kalima ko kuma yana malamin tafsiri ne a Kuba yake wannan bayani yace wanda duk ya kasance cikin ku yake buƙatar koyi to kare yayi koyi da mu mu muna rayuwa a kai da za mu kare ba yayi koyi da sahabban da za su koyi mun ga gama mun gama da duniya lafiya mu muna nan kawai na cikin ciki muna ta hayaniya Allah ya kiyaye inna rabbaka huwa alim bil mursalin Allah shine ya san yan ta'adda masu kutsawa cikin addini suna fani abin da suke da dama ba tare da ilimi ba Allah ya kiyaye kan ya insha Allah ta'ala ko an karanta ko wannan suna ni ko da wala wala karanta
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Allah subhanahu wata'ala wannan ayoyi insha Allah ta'ala in muna raye gobe za mu ci gaba da su akwai kuma ra'ayoyin malamai ya kasu kashi uku wajen cin yanka wanda aka manta ba a yi bismillah ba ko kuma aka bari ba a yi bismillah ba da gangan ko wani abu na hukuncin hukuncin wannan insha Allah ta'ala kamar yadda alhaji ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin tafsirin sa in muna raye insha Allah ta'ala za mu ambata mu je tsawaka a a lokacin da muke fassara ayoyin nan da aka karanta Allah ya sa abin da muke faɗa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa ko muke saurarawa Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah ya karbi ayyukan wallahu a'lam
da na zo cikin da ya zo da kasar da su tsada an ɗauke an bar ma su a cikin ina kamar ina kafa wa da yau da na duk masu da su ke a buhari sannan muna ba mu kan da tambayoyi suna da yawa kawai da su ko za mu tsara da kawai da su wajen tashi tambayoyi da su kama a hamsa lura da ɗan gudu da ya shi da kuma wasu da ya fi da muhimmancin su ba su da wasu da ba su za a sai masu mawa dole wannan ya ce yana da kuma da sauran zuwa su ya tambaya Allah ta su da jarabawa wanda kuma ya ce ba a kasa da gudanar Ina da kuma da sauran zuwa su ya tambaya wanda yake an mafi da mai zama wanka baban ya ba baban sa ya ba shi gini da ya kuma ba shi a hawa da shi ne ba yana bukatar kasar yana da shi da ya ana da ya ba shi a kan ya ta biya shi sannan sai wanda yake mara da shi ya ba shi ana da shi da ya ba لا تسأل القرآن توفي أسئلتي وأنا أدعى مصر الدنيا التي لا يجوز فيها ولم يجوز طبعا في الدنيا قال مع الأدعياء ما كيف في كثرة الأمر لما كنت في الكتاب تعبئة عن الأمر حتى ما يفهم لا أقدر على الإسلامين الدنيا تعبئة تشير الأمر من الروحية تعبئة على تأخذها بالعلم والخير فلو يجي تسلك خمسين عدد تسلك خمسة مليون إمام قال تسلك يساق إلا بسرعة فلو يجي أو في إسلام ساعة تسلك بسرعة الخمار بالسرعة وعلى تسلك أبوء من السبيل
dukkan wayannan bayan Allah da suka shiro suna bukatan bayan Allah su da addu'o'i na farko wanda yake magana a jawo hankalin masu ya kamata mutum ya zo gurin karatu ya dauka kalmi ba ko da ma ba gurin karatu ba ka shi zaka kashe zuciya mutum ya kashe zuciyarsa ta kalmi wannan mutum sai ya dauka kuma a cikin wata ramadan mutum ya dauka kalmi wani in ya manta ne in sha Allah ta'ala ya kamata gobe ya dawo da shi ko yau in sha Allah ta'ala an jima ya dawo da shi wanda ya dauka kalmi wannan bawan Allah in ya manta ne da Allah ya ji tsoron Allah ya dawo da shi ya kamata a dinga daukar takalmi ba taron mun nan yanzu alamun ɗaukar takalmi akwai taro akwai alamun ɗaukar takalmi a cikin wannan sai za mu ce ne zuciya ta mutu har ya zama takalmi me za a yi don haka ya kamata bayan Allah a rinka kokari gaskiya a kan jin tsoron Allah wanda ya ɗau takalmin nan ya yi kokari ya dawo da shi a cikin wannan wata ne albarka mu sai ɗau takalmin nan bai dace ba kuma duk wanda ke da irin wannan niyya ya yi kokari ya kauda wannan niyya a zuciyarsa Allah ya kiyaye mai salim wanda da yake da irin wannan tunani Allah ya sa ya gane Allah ya kare shi wanda da yake nema bayan an maka izini kan dan university ya zama rago ce ga izini ka ce ba ta sai ba ba ta sai ba amma da tunda addu'a ka nema kuna fatan Allah ya bada nasara yawa ai sai ka dai ka dage sosai ka samu duk abokan ka da suka yi aure za su baka kawo da wani yawa kar ka yi ragwanci mana haba ba ta sai ba ba ta sai ba kuma baban ta ya yi da kai ya baka izini a ya kamata ka tsaya sosai haba ai da ai da kamata ba dan dan jami'a dan jami'a an ba shi izini kam ai an ne wuya yawa ba sai izini ka yanzu ka rafe da nake da izini ba ta ce ba ta ce awa din hadda take so bismillah ka zo ka samu alaram in kana son hadda ne ko irin na san da zaka yi yanzu insha Allah zaka da rubutu rubutu saboda ka shirya nan da sati ɗaya kawai wallahi ka zo ka samu izini ka tafi in sha Allah ta'ala za ta ce eh wata yi da ya samu irin wacce mai son haddar nan ne ya yi rigima ya dubo mai hijabi cikakke ya dai aka ba shi izini eh ko wanda ba ta a ko wai ko wanda ba ta son uta zai jana ma ina ga dai kila dai a a kila dai ai tunda kaga ba ta ce eh ba ta ce a'a ba da ta ce a'a ne sai mutum ba ta son uta zai a wata ce eh ba ta ce a'a ba har yara zana ya zo ya kawo ya ta sai wannan akwai rabo gaskiya amma sai ya wata ta abu ne ba ta abu ne yan jami'a nan duk yawanci fara gwaje ne kana ganin su kamar wani da gaske to Allah ya samu dace dukkan wani da suka turo suna bukatan bayan Allah su su addu'o'i musamman rashin lafiya musamman baiwar Allah da ɗanta kawai wai yayi shi da ita wannan ɗabi'a ba ta ba ta kyau ba Allah shirye da shi Allah shirye da zuriyar mai shirye da mu baki da da wanda suke addu'a suke bukatan addu'a na rashin lafiya nau'o'i daban-daban muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya karbi addu'o'in mu da muke yi wa kanmu da iyayenmu da zuriyarmu da dukkan sauran bayan Allah da ke tsoro bayan Allah su su da addu'o'i Allah ta addu'o'i da muke Allah yana karban su Allah kuma ya biya mana bukatun mu. duk wanda ya tsoro addu'a Allah ya biya masa bukatun sa inda muwa ce Allah ya yi mana wanda yake bukatan ko arziki ko kuma yana cikin kunci Allah subhanahu wataala ya yi masa kuncin sa dukan mu gaba ɗaya kowa Allah ya san damuwar sa ya ma fi mu sanin damuwar mu ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkai Allah ka tunda mu cikin aljanna ka hada mu cikin aljanna kamar da kake hada mu a wannan guri na karatun alqur'ani Allah ka gafarta wa iyayen mu da kakarun mu ka hada mu da su a cikin aljanna firdaus duriyar mu da iyalan mu Allah ka hada mu da su a aljanna firdaus Allah ka shirye da mu ka tabbatar da digadigan mu bisa tsarin addinin musulunci da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam tashin hankali Allah ya kawar mana da shi albarkan arziki da haɓakar addinin musulunci a wannan gari na gombe ne albarka Allah ya tabbatar mana da shi da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah ya azurta shugabannin yin adalci su mai haƙƙi Allah ya ba su ikon ba shi haƙƙi sa cikin ƙaramin lokaci da ya dace ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Okay.